No, no lo sé. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى سيدنا محمد الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله akwai tambayoyi? ehe kallon fim da rana to shi fim ba shi ne fim ba shi ne film wannan wanda ake sakawa a ga ainihin abin da ake yi a ciki ba to shi ai ba shi da hukunci sai abin da ake yi a cikin shi ko a watan ramadana ko a wani wata ai shi lokaci abu ne mai muhimmanci ba dole sai a watan ramadana ba ko a yaushe lokaci abu ne mai muhimmanci wanda duk awanka ko duk minti ɗayanka kai ko duk sakan ɗinka duk numfashinka bai kamata ka bari ya tafi a banza ba yawwa sai dai shi fim ɗin me ake yi a ciki akwai fim ɗin da karatun ƙur'ani ne ake yi akwai fim ɗin da karantar da addini ake a ciki akwai fim ɗin da abubuwa ne wanda mutum zai koyi na rayuwar duniya na halal a ciki wanda babu batsa babu wani shirme babu kaza wanda zai koya ma ainihin ilimi ne to wannan ai ganin shi yana da kyau ganin shi yana da kyau ko dan ka rage lokaci ko ba dan ka rage lokaci ba ganin shi yana da kyau tunda abu ne mai amfani amma idan ya zamo abin ya shafi ainihin abin da shari'a ta hana kamar akwai batsa a ciki ko akwai wasu maganganu na banza ko akwai karereyi ko akwai wasu abubuwa da za su bata ainihin tarbiya to kaga wannan bai halatta mutum ya gani ba saboda haka shi fim ba shi da hukunci sai abin da ake a cikin shi shi yake tabbatar da hukuncin shi yawwa kuma shi a kullum dan adam ya zamo mai yin abin da zai kare shi a lahira ba wai ya rage lokacin shi ya bata lokacin a banza ba me ya riban ka idan lokacin ka ya tafi a banza ka rike lokaci to wannan lokacin fa dole ne in ka yi aikin alkhairi za ka gani in ka yi sharri ma za ka gani in ko ba ka yi komai ba ma an ka je ranar tashin kiyama ana hisabi za ka ga fili ya wuce ba komai me ribar ka saboda haka ga tasbih da tahmidi ga karatun qur'ani ga zikiri ai abubuwan yi wanda za ka rage lokaci suna da yawa ba dole sai ka kalli wani ainihin abin da ba shi da amfani ba. Aha.
idan mutum ya zo bude baki kawai idan mutum ya zo bude baki akwai wani addu'a da ake so yayi ne ko kuma zai sha ruwa ne To gaskiya ni dai ban san wani addu'a wanda aka ruwaito a hadisi sahihi wanda ake a bude baki ba sai dai ya tabbata lokacin bude baki lokaci ne na amsa addu'a shi kuma addu'a kofar sa bude take Allah ya ce ud'uni astajib lakum saboda haka duk abin da kake roko a wurin Allah ai malamai ma sun ki mutum ya takaita wani addu'a cewa kullum in an zo lokaci kaza wannan addu'an zai yi tunda bukatu ai suna sabawa daga lokaci zuwa lokaci daga mutum zuwa mutum daga ainihin yanayi zuwa yanayi saboda haka kai ka san yanzu me kake bukata a wurin Allah in ka zo bude baki sai ka roki Allah bukatan ka na yau ba lalle ne bukatan ka na jiya zama shine na yau ba ba mamaki ji abin da ka roka an biya bukata yau kuma akwai bukatar ka ba lalle ne kuma bukatan ka ne ya zama shine na gobe ba kuma in ka ce wai to ai ba da larabci wani ya mu ce to ita harshen naka da kake tunanin karfe da shi waya da harshen Allah ne ya halicci harshen babu harshen da zaka roki Allah da za a ce Allah baya ji wannan harshen kawai larabci saboda darajar larabci ne ake so mutum ya iya larabci ya roki Allah da larabci amma babu wani harshen da za a ce in ka roki Allah Allah baya ji ko kuma ba za a amsa ma babu saboda haka lokacin buɗe baki lokacin amsawan addu'o'i ne mutum ya yi addu'o'i a wannan lokacin kafin ya buɗe baki don ya samu ijaba yawa addu'a kuma kowane iri in je ainihin abin da kake roƙon Allah ya maka ne za ka iya roƙon Allah a wannan lokacin.
idan mutum ya mutu yana cikin janaba za a yi masa wanka biyu ne ko kuma irin yawa A'a mutum ya mutu yana cikin janaba ba shi yasa yana janaba ba ba ruwanku kawai in an zo wankan gawa da aka saba shi za a wa mutum ai mutum yana rasuwa takalifi ya sauka kan shi wankan janaba kam ai ibada ne ko ibada kuma takalifi ne duk mutumin da janaba ta kama shi wa in kuntum junuban faɗa haru ai wannan umurni ne na Allah na takalifi wannan kuma umurnin yana fadawa kan rayu ne daga mutum ya ya ja numfashin karshe takalifi ya sauka kan shi zancen wani yana da janaba yana da kaza ba ruwan ku kawai ku yi mar abin da ake wa gawa na wankan gawa a je abin ne shi aha bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإن اتبعتني فلا تسعني عن شيء حتى أهدف لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتبرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki ya faɗi a bisa harshen ainihin Khadir ko a bisa harshen Annabi Musa saboda da Annabi Musa da ainihin Al-Khadir su ne suke wannan ainihin canjin magana idan muka tashi to in ba manta ba jiya mun ce Annabi Musa ya yi wa'azi ya ƙure wajen wa'azi ma'ana ya faffaɗi abubuwa dai na mamaki da abubuwan da ba a sani ba ya kai ainihin ƙure wanda har mutane suke tunanin ai ba wani mai ilimi kamar Allah Musa har wani ya tambaye shi wai akwai wanda ya kai ka ilimi ya ce babu yana cewa babu Allah ya ce mar akwai akwai wani bawa daga cikin bayinmu mun sanar da shi abin da baka sani ba annabi Musa yana ji da ya ji cewa ko wani malami sai ya ce ubangiji a nuna min inda yake je in yi karatu ni ma in iya abin da aka koya mar da ban sani ba Allah ya ce to maza nemi guzuri ka kama hanya ka bi wannan kogin sai ka je inda kogunan nan guda biyu suka haɗu a nan bawan yake annabi Musa kuma da ya ɗauki yaron shi ya ce to fa aiki ya same mu za mu kama hanya ba zan tsaya ba ko in samu wannan gurin ko kuma in yi shekaru dubbai ina tafiya ko mutuwa za ta same ni je na mutu akan neman ilimi ne suka kama hanya suna tafiya suna tafiya har suka je dama kuma an ce wannan kifin da za ku ɗauka soyayye duk inda kifi ya samu rai ya tashi ya faɗa ruwa nan inda mutum yake suka je kifi ya tashi ya fada ruwa annabi Musa yana bacci lokacin da ya tashi Yushau yaron shi da kifi yake hannun shi ya manta suka ci gaba da tafiya da suka ci gaba da tafiya suka je yunwa ya kama annabi Musa ya ce ka kifi mu ci yaro ya ce ayya ai mun cewa ne kifi ya riga ya yi rai ya fada ruwa annabi Musa ya ce to ai dama wannan abun muke nema inda kifin ya rayu dama nan muke nema mu koma shikenan suka kamo hanya tiran suka koma suna zuwa sai suka zo suka samu wannan bawan Allah ya ce fawajala abdan min ibadina suka samu wani bawa daga cikin bayinmu wanda ainihin muka bashi rama muka bashi ilimi daga wajenmu suna zuwa suka same shi a nan nade ya kwanta ba kowa ma kawai a jeji a nan nade a jefi haka shikenan nan Musa ya zai sallama assalamu alaikum ya ce sallama kuma a garin nan cewa ce magana ya ce Musa ne wani Musa Musa na bani Isra'ila ya ce ni ne ya ce mai ke tafi da kai ya ce wallahi na zo ne na ji an ce kana da wani ilimin da ban sani ba shine na zo ka koya min abin da Allah ya koyar da kai sai ya ce kai to fa gaskiya zan gaya maka ba za ka iya hakuri da irin wannan tafiyar tawa ba eh lan tastati a mai sabra ko wa kai ba tasbiru ala walam ta yi kubra kuma ba wai na raina ka ko na nuna cewa kai baka da abin nan baka da matsayi ko na ba a'a abin da nake nufi ta ya za ka yi haƙuri da abin da ainihin jarrabawanka da iliminka bai kewaye shi ba abin da in zan yi abin kai a iliminka wannan abin saɓani ne kuma kai iliminka bai kai inda za ka gano hakikanin abin ba saboda haka kuma kai malamin shari'a ne wanda ba za ka yadda ce ta shari'a ba wannan kuma ilimin naka ne bai kai yadda za ka gano hakikanin abin ba kaga haƙuri ba zai yi gare ka ba shi ne karatunmu ne ko annabi Musa ya ce kana me sai annabi Musa ya ce dan Allah kai hakuri satajibini insha Allah sabiran yace in dai dan hakuri ne da sannu insha Allah in Allah ya so zaka same ni sabiran ina mai hakuri wala usi wala ati laka amra kuma bazan saba maka wani umurni ba dama shi mai malami baya so ne ba ɗalibi kar ya yi laifi kar ya saba mar kar ya yi kaza baya son mai taurin kai baya son kaza ba yace to in Allah yadda zan yi hakuri da kai kuma ba zan saba ma dukkan umarni ba duk abin da kace in yi shi zan yi duk abin da ka hana zan hannu kawai mu tafi in dai wannan ne ba matsala kawai mu tafi insha Allah zan yi hakuri wala asilaka amra qala fa in ittabatan yace to ga sharadi na irin tafiya da mu fa inni ka duba fa shi ba wannan Allah ya ce abdan min ibadina sunan shi ma Allah bai faɗa ba malamai suka ce ba ma annabi bane kawai waliyin Allah ne amma Allah ya kai shi matsayi ya ba shi ilimin daga annabin Allah mursali ulul azmi wanda shine na uku halitta gaba daya yazo zai nemi ilimi amma da yake fage ne ne neman ilimi ka duba yadda ake tafiya annabi Musa dole ya kwantar da kai ya nuna shi almajiri ne shi kuma malamin dole ya kujeran malanta saboda idan malami ba zai hau kujeran malanta ya ce ma aini ya koyar da kai a matsayin malami ba to karatu ba zai albarka ba yanzu ka duba mana wai sai ka goyi makaranta ne na private wai ɗalibi ya fi malami matsayi sai a zo gaban ɗaliban ana kurara malami ce za a yi karatu ya albarka dole ne malami sai ya hau kujeran malanta ɗalibin ya tabbatar da cewa wannan malamin shi ne sannan ilimin ya zubo yana ƙasa ya same shi amma an ɗaga shi an kaskantar da inda ruwan yake ruwa ne ba ke so sai ga ruwan a ƙasa wanda yake buƙatar ruwan kuma a sama kuma yake ruwan ya gangaro ta ina zai gangaro ka gani ka duba duk girman annabi Musa Hajiru yana cewa ba za ka yi haƙuri ba mu irin tafiyar mu kaza ya ce ka yi haƙuri ka in Allah ya za ka same ni kaza ya ce to ga sharadi ya ce fa initta bata ni tunda ka ce za ka iya to fa fa initta bata ni idan ka bi ni mun tafi fala tasalni ko falatas alanni diddi ainihin kira'a ne in je muka tafi da kai zan ɗauke ka mu tafi amma sharadi na kar ka tambaye ni an shay'in da komai duk abin da kaga nayi ba ruwanka kar ka tambaye ni hatta udisa laka minhu zikira har da kaina ni ne zan baka ainihin zikira an bato minhu daga shi wannan abin in ba ni ne nake ma abu kaza da kaga mun yi din nan kaza ne ba to kai karka tambaye ka ce me yasa ne kaza ko kuma me yasa abu kaza wannan shine tafiya in kaza zaka iya bismillah in ko zaka samu baki to tun yanzu kai ba abokin tafiya bane annabi Musa ya yadda shine qala sata qala fa yitta bata ni yace idan ka bi ni wala tasalni an shay'in ko wala tasalni an shay'in karka yadda ka tambaye ni komai hatta ujisa laka minu dhikra har sai inda kaina na baka labarin shi abin fantalaga haka ne an karanta yawwa to shi kenan annan musa ya dare wannan sharadin yake mu tafi ba komai fantalaga sai suka kama hanya hatta iza rakiba fi safinati har yayin da suka hau kan wani jirgin ruwa to dama suna tafiya a gefen ruwa dama an ba kuma ta wajiya ma ai a gefen ruwa ne suka yi baccin kuma da suka zo gurin dama shi ainihin bawan Allah din a gefen ruwan ne a gaci haka yana kwance suka same shi yace to shi kenan mu kama hanya suka kama hanya annabi Musa da Hajiru malamin shi da Yushau almajirin annabi Musa kaga Yushau ba a maganar shi tunda shi dama yaron annabi Musa ne ya dauko shi annabi Musa shine babban ɗalibin shi kenan aka shiga ajin karatu aka kama hanya ana tafiya ana tafiya sai suka buƙaci su hau jirgin ruwa jirgin da suka tare sai a ki ɗaukansu sai wannan masu jirgin sun san shi kadirin sun san mutumin kirki ne babban mutum ne sai suka tare har an ce wai na cikin jirgin sun ca ya za ku ɗauki mutanen da ko ka ba su da shi aka sayan fashi ne masu jirgin suka ca wayannan ai manya wannan babban mutum ne mun san shi suka tsaya da jirgin suka ce za mu ta malam shigo da kai da ainihin mutanen ka da annabi Musa da Khadiru da Yushau gaba ɗaya suka shiga cikin jirgin aka mutunta su suna shiga jirgin hatta iza rakiba fi safina har yayin da suka shiga cikin ainihin wannan jirgin kharaqaha ana shiga jirgin kadiru kawai sai nufin da gatari yake yana ɗauko gatari kawai zai kama fasa wani bangare na jirgin sai da ruba gaban jirgin kawai zai fasa ya fasa cire blanki ya kawo wani abu ya tattoshe ta kaga annabi Musa shi annabin Allah ne mursali malami ne na shari'a wanda dama ya karanta Allah ya hana wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikwana shayadin wannan ba barna bane a kawai abun mutane lafiya kalau kawai ka zo ka fasa ka bata annabi Musa ya ce kai aha kana annabi Musa ya ce kai akaranta zaka keta jirgin ruwa na mutane litugurika alaha saboda mutanen jirgin su da ruwa ka san shi jirgi matukar in je ruwan kogi zai shigo cikin jirgi ta ƙasa to ba jirgi zai dirme shi kuma gashi ya fasa inda ruwan zai shigo ya ce ya za ka fasa jirgin mutane ya ce mutane su ɗauke mu a biyan kuɗi su ce sun ɗauke mu kyauta su karrama mu jirgin su lafiya sannan ka zo ka fasa musu jirgi annabi musa ya ce kai da ƙarji ta she'an imra ya ce gaskiya akramakallahu ka zo da wani babban barna wannan barna hankali ba ya dauka ba to qala alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabara kaga tun yanzu kenan kadir yace kai to ni kam dama ba na ce ba za ka iya hakuri da ni ba dama ya a can ya ce innaka lan tastati'a mai sabra yace kai dama ba na ce ba za ka iya haƙuri da yuka bai ce don me kai kaza don me kaza a'a alƙawarin farko shi dama ya san tafiyar ba za ta yi ba shi kabiru yana tafiya ne na ilimi na gaibiya ilimi na hakika shi kuma annabi Musa annabin Allah ne mursali ne Allah ya aiko shi ne ya shimfida ainihin shari'an Allah a bayan ƙasa kaga tafiyar ba za ta yi ba kaga wannan abin da ya zahiri ainihin barna ce ya za a yi mutane farko tukuna ka ɓata ainihin dukiya ɓata dukiya ɓarna ne na biyu ka ɓata dukiyar mutanen da suka mutunta maka Allah ya ce hal jazaul ihsani illa al ihsan mutane sun ma ihsani baka saka musu da ihsani ba sannan abu na uku jama'an da suke cikin jirgin ka razana su kowa yana tunanin za a je jirgi ya lalace yawwa shine annabi Musa ya ce laqad jita shay'an imra yace kai akramakallahu hakika ka zo da shay'an wani abu Imran wanda yake mai girma abin ki. Kala sai Khadir yake mishi alam aqul innaka kaga anan bai ce alam aqul laka ba yace alam aqul wai ni kan bawan Allah nan dama ban ce innaka lan tastafi a mai sabra dama kan ban ce kai ba za ka iya hakuri da ni ba kala قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال سي النبي موسى يكي ومالمين لا تؤاخذني بما نسيت يكي أكرمك الله منتوا شيء كرك كاماني دا أبن دا أيني منتوا تسا لا أيكتا ai Allah ma yana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhdana ko manzo Allah yana cewa an yafi wa al'umma na abubuwa a cikin abubuwan ai akwai abin da mutum ya aikata da mantuwa Allah baya kawo mutum da abin da ya manta ya aikata to shine Annabi Musa ma yake cewa ainihin shirin sadiru yace la tu'akhidni bima nasitu karka kama ni da abin da ainihin mantuwa ta sa na aikata na mance da alƙawarin da muka yi ne shi yasa na aikata kaga yanzu anan da ba dan insha Allah wanda yace ba ya karya alƙawari ne to amma tun can ya ginda abin da cewa insha Allah satajidini insha Allah sabira shine anan ma yace karka kama ni da abin da ne saboda mantuwa sannan kuma wala turhiqni min amri usra karka kallaba mun usran ainihin wahala min amri daga al'amari na da Allah ka lallaba ne ka bi ni a hankali saboda ni din mai rauni ne gashi wannan ma mancewa ne ka bi ni a hankali karka kallaba mun ainihin wahala
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا kaga yanzu anan shi hajar ya karbi uzurin annabi Musa kuma annabi Musa ya roki a rausa samar a masa ahuwa a bi shi a hankali hajar ya ce shikenan mu tafuwa komai da suka kama hanya suna tafiya aka je inda jirgi zai tsaya suka sauka a jirgi an gama da jirgi dama an ce kadir lokacin da ya fasa wannan jirgi yana fasawa sai kawo wani abu ya tottoshe inda ya fasa din kaga ruwa bai shiga ba kuma aka ce ana cikin tafiya kan su sauka a jirgin sai ga wani uskur wani karamin tsuntsu ya zo sai ya sauka a gaban jirgin yana sauka sai ya ceci ruwan kogin da ya ceci ruwan wannan kogin sai Khidir yake cewa Musa yace ka san ma'anan wannan tsuntsun da cakan ruwan nan da yayi yace ban sani ba yace da ilimi na da Allah ya ban dan Allah ya ban ilimin da kai baka san shi ba da kuma kai ilimin da Allah ya baka ka kai matsayin da har kana magana da Allah kai ne yau a doron ƙasa kake annabin Allah mursali wanda kake kawo shari'a da sauransu yace ilimin mu gaba ɗaya in an hada gaba ɗaya in an gwada da ilimin Allah bai wuce kaman abin da tsuntsun nan ya cika a ruwan nan da kuma ainihin kogin nan na bahar din nan gaba ɗaya ba yace to saboda haka mu tafi wa ma utitu min ilmi illa qalil shi ne suka tafi aka sauka a jirgin ruwan ana sauka a jirgin ruwan fandaraka ko fandaraka sai suka kama hanya suna tafiya a ƙasa ana sauka a jirgin ruwa hatta iza laqiya gulaman har yayin da suka je suka gamu da wani yaro wato suna tafiya sai suka gamu da wasu yara suna wasa sai akwai wani yaro kyakkyawa a cikin yaran ana zuwa a kidir kawai fakatala wuce kama yaron ya kashe shi yana zuwa kawai da ya kama yaron wani ruwa ya cewa kai kama kan shi ya murda kawai ya fincine kan wasu kuma suka ce a yanke kan yayi wasu suka ce a kwankwasa kan yayi a garu kawai ya kashe yaran to kaga shi ma babban abu ne wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ko wannan shine shari'a ya za a yaro in ma kace mu yanzu a shari'a yaro ko da gangan ya kashe wani ma a matsayin shi na bai balaga ba za ka kashe shi ba ana dauka kuskure ne balle kuma mu dinnan fa yanzu mun kamo hanya ne yanzu ka yaron nan me yayi shine yana kashe shi annabi Musa ya ce kai kai aka talta nafsan zakiyatan ko zakiyatan duk karatu ne aka talta nafsan zakiyatan yace yanzu aka rawa Allah zaka kashe rai mai tsarki yaro karami wanda ko balaga bai yi ba bai taba kashe kowa ba da gairi nafsin ba tare da ya kashe wani rai ba haka kawai ka zo ka kama shi ka kashe yace kai gaskiya la kanji ta shi an nukura kaga ce ya ce imra anan sai ya kara yace la kanji ji ta shay'an nukura yace hakika ka zo da wani babban abu abun ki wanda wannan abun mai hankali ba zai yarda da shi ba kaga anan annabi Musa ba mancewa yayi ba kawai a matsayin shi ne ba zai yiwu yana gani a yi barna har na kisan kai kuma a ce ya shiru ba ya ce laƙar jita shai'an nukura shi hakika ka zo da ainihin shai'an wani abu nukura abin imana munkara
قال ألم أقل إنك ألم أقول لك قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا kaga yanzu anan sai ya fito ƙuruƙuru da farko kitaba da shi annabi Musa kaga a ce ce alam aqul innaka ko amma anan sai da ya ƙara takidi yace kai bawan Allah alam aqul laka ni da ma kam kai ba na gaya maka ba na ce innaka lan tastati a mai sabra kai ba za ka iya haƙuri da ni ba kala قال إن فعلت قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا Kala in sa'altuka annabi Musa ya ce to hakika wannan kan ba man cewa ne ba amma daga yanzu kaga anan bai ce ainihin nasitu ba ko cewa ya kawai in sa'altuka an shay'in daga yanzu in na tambaye ka a bisa komai ba da bayan wannan abin da ya faru da ni da kai idan na sake tambayan ka falatu sahibni shikenan karka aboce ni kar balagta min ladunni ko min laduni uzra haƙiƙa ka isa uzuri min laduni ta wajena in ka kore ni ma daidai ne ba zan ce ma ka kore ni ka hana ni jin ka kai kaza ba kana da uzuri tunda na saba har sau uku na farko na roƙa na ce mantawa nayi na biyu kuma gaskiya abin ne hankali na ba zai iya dauka ba na yi saboda haka yanzu in har na ƙara yi maka na uku shi kenan ka kore ni karka aboce ni kuma kana da uzuri da ainihin ba zan ce ka yi ainihin ka kore ni ba فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعنا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا شكرا قدر يتشف بسم الله شكرا دام هكذا لما يسكتشي shi ainihin ana karɓan uzuri so ɗaya so biyu amma in jiyar mutum ya yi abu na uku to ba shi da uzuri duk matakin da ka ɗauka kan shi shi ya jiyo ko mutum ne yanzu ya zo baƙo to shi musulmi yana karɓan baƙo a matsayin mutumin kirki ne bambanci da ainihin 'yan zamani su 'yan zamani kowa na banza ne sai ka jarraba ka gane kirkin shi ka yarda da shi shi yasa idan mutum ya zo wa baƙunta sai a kai can hotel a sauke shi ba zai zo ma gida ba in na banza ne dama yana can sai a hankali an gane sannan za ka rika ɗan gayyatan shi har ya a saki jiki amma shi musulmi saɓanin haka duk mutumin da ya zo baƙo mutumin kirki ne idan ya yi laifi na farko ka ba shi uzuri watakila bai saba da garin bane mancewa ya kaza kaza in ya yi na biyu ma sai ka ba shi shakka ya to amma kuma ji ai bai kamata yana yin na uku to komai za ka yi ɗaukar mataki a kan shi to shi ne shi ma a nan kaga an yi guda biyu fanɗalaka suka kama hanya suna tafiya aha hatta iza ataya ala qaryatin har dai yayin da suka zai kewa ala qaryatin mutanen wani alƙarya alƙaryan shine antakiya akwai wani gari a Filistin ana ce mishi antakiya to antakiya gari ne na wasu wanda aka ce su al'adan su su ba su iya kyauta ba ba su iya ciyarwa ba ba su iya taimako ba kawai su ba ruwan su jari hujja ne kawai kowa ya ji da kanshi ba ruwan kacina kan cinawa ba rowa bane sai dai mugun zama in ji Hausawa ko to su haka suke suna zuwa suka sauka a garin ala gare ko dan suka zo istada ma ala sai suka nemi ciyarwar mutanen garin suka zo suka ce jama'a ku baki ne dan Allah ku taimaka mana da abinci fa abau an yudayifu ma suka ki su sauke su a matsayin baki ma balle a ba su abinci aka kore su aka ce mu gaskiya ba ma ba da abinci ko ba a saukan baki a garin nan ku yi gaba kawai ba za a sauke ku ba fa abau an yudayifu ma suka ki su raba su su mai da su baki balle a ba su abinci to a wannan halin gashi suna jin yunwa ba masauki gari gaba ɗaya an ƙi su an kore su a hakan kawai a garin fawajada fiya jidaran sai ka ga wani garin wani gida kawai ya karkata ya kira garin zai faɗi a halin garin ana barin wannan garin fa ƙarshe faɗuwa zai yi suka ga alaman garin yuridu an yanqabba sai suka samu garin yana nuna alaman zai faɗi fa aqamahu kadir yace kai Musa aiki ba ya same mu me ya faru yace ba a bar garin ne faɗi ba a wani ruwayan cewa kai rusa garin yayyai sabon gini mai kyau a wani ruwan kuma aka ce da karamarsa ne kawai ya kama garin ya tuttura ya shashafa ya gyaggyara kawai sai garin ya tashi ya kyau ala ayi halin dai garin ya nuna zai rushe ne kuma shi ya tabbatar da garin ya tsaye da shi ya kyau ya gyara shi kaga wannan ba karamin aiki bane ko a yuridu an yanqaba garu yana nufin ya fadi ma na nuna alaman zai fadi fa kama kadir ya tsaye da garin ya gyara shi to anan ma annabi Musa da ya kasa hakuri kale yace a'a akrawaka Allah law shita ai da ka so sai ta kasta alai ajira da ka karbi lada ai mutumin kirki ake wa aikin kirki mutanen da suka kore mu suka ki bamu abinci suka ki bamu ainihin masauki sannan kuma ka zo ka rusa gidansu ka gina musu kuma baka bamu ba basu bamu komai ba yace ai da kana so kaga nan ma ai da da dudufi ya mar abin nan yace akramakallahu ai laushi ta da kaso latta kansa alai ajira ai da ka karbi lada a wajen su amma dai ai alama ne ne yana so a karban tunda yanzu gashi muna jin yunwa ba mu da masauki kuma gashi nan mun musu aiki ai ya kamata su biya mu to
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا قال الخجر يشوى النبي موسى شيك نندا ما كاشي إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبيكو yace to tun da haka ne haza firaku baini wa bainaka wannan na ukun shine rabuwa tsakani na da kai lokacin rabuwar mu yayi iya bakin uzurin da zan iya yi maka na maka an yi na farko an yi na biyu wannan na ukun kuma da bakinka kace in ka ƙara kar in aboce ka to tunda haka ne yanzu lokacin rabuwar mu yayi haza firaku baini wa bainaka wannan shine rabuwa baini tsakani na wa baini da kuma tsakanin ka ma'ana tsakani na da kai amma kuma ba zan bari ka tafi in barka a duhu ba sa'unabbi'uka bi tawili ma lam tastati alayhi sabra annabi Musa yace kafin mu rabu da sannu zan baka labarin bi tawili fassaran ma lam tastati alayhi sabra abinda baka samu iko hakuri akan shi ba dama ai na ce fala tasalani an shay'in hatta udis ai da kai hakuri ma da zan baka labari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iko Allah Allah ji kan dan uwana Musa yace ai da yayi hakuri da mun samu abubuwan mamaki da yawa kaga yanzu uku muka ji daga ukun ne ka za hakuri da yayi hakuri ai ba a samu wanda zai faru a gaba ba to amma ina Annabi Musa ya kasa hakuri sai Hadiru yace to ba zan barka ba sai na baka labarin duk abubuwan da hikima da tawilin da yake cikin abubuwan da muka aikata dinnan gaba daya saboda biyu ka bi tawili malam tasadi alaihi sabra أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فعرفت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة لفا malamai suka ce wannan abubuwan da ya faru ai tarihi ne maimaita kanshi shi annabi Musa ai abubuwan nan kafin ya faru a nan ai tun farkon rayuwa da shi ya fara faruwa jirgin ruwa da aka fasa yake cewa za a baza jirgi mutane su nitse ai in yar fasa jirgi in Allah ya kiyaye fasa jirgi zai sa mutane su aini nitse shi da aka dunkule shi akwati aka jefa shi a ruwa shi ba ba wai jirgi aka fasa ba akwati da aka ji tsoro Allah ya ce kawai jefa cikin ruwan ta tattara shi ta jefa shi cikin barmaliya din da aka jefa shi da Allah ya so ba abin da zai same shi ruwan ya je murgina shi ya murgina shi ya fidda shi kuma ya kai shi gidan babban makiyi a can gidan makiyin kuma Allah ya jefa mar ainihin farin jini wa alƙaitu alaika muhabbatan minni aka so shi aka rene shi aka yi mai har ya rayu a gida da ruwa zai wa mutane wani abu da shi bai mar ba kuma da aka zo wajen aka talta namsan zake tambigairi namsin ba shi ya fara ba shi ai yaro ya kashe shi ko annabi Musa babban kafiri ya kashe shi ya kashe wannan yaron saboda ana tunani yaron nan in ya tashi kafiri ne kuma a kafircin shi dinnan zai halakar da mutane shi wancan me yayi kawai fada suka yi da wani wannan haza min min min shi'ati wa haza min alqaw kaza Musa kawai fakada ne kaga shi ya fara sannan wajen ayi aiki a kibiya ya ce shi ya yi don Allah ne ba za a biya ba zai nemi ainihin a biya ba shi ma annabi Musa shi ya fara lokacin da ya zo gindin rijiya ya samu wayannan yan mata ya ce yaya ma karbu kuma a ƙara ta la'anar siya ta siyar ya ba za mu iya ba sai ma ma makiwata sun zo sun buɗe sun shayar mu ma albarkacin sun samu annabi Musa dutsen da mutum arba'in ne da kyar suke kawarwa ya sa ya kawar kuma ya shayar musu da suka zo aka aiko ɗaya ta zo ta ce babanmu yana kiran ka ya tafi wa nan shafi ya ce to bari mu biya ka lada ya ce abu annabawa ai ba ma karɓan lada mun yi aiki muna yi dan Allah ne kaga ashe duk abubuwan nan shi ya fara aha to shi ne ya ce amma safinatu amma jirgin ruwa da kaga ainihin na fasa yawa wannan jirgin ruwan bari in gaya ma hikima ko tawilin da ya sa muka fasa shi yace lima sakina wannan jirgin ruwan na wasu muskinai ne mutum goma ya maluna filbari suke aiki da wannan jirgin ruwan a cikin ainihin wannan kogin da kaga sun ɗauke mu wato wasu muskinai ne guda goma suka mallaki ɗan jirgin su guda ɗaya suke kabu-kabu da shi idan biyar suka je suka ɗiba suka je suka dawo sai biyar su ma su karɓa suke samun abin da za su ci da wannan jirgin ya ce yi masakin ya mulna filbari farartu an aiba ko sai na yi nufin in aibata wannan jirgin in ɓata shi to me yasa ainihin na ɓata shi wa kana warawan ko to a bayansu ma'ana nan gaba kaɗan malikun akwai wani sarki ya akuzu kulla safinatin yana kwace duk wani jirgin ruwa mai kyau kuma wannan kwacen gasman yana ainihin karbewa ne da kwaci wato wata gwamnati ce aka yi a zamanin ka sa abin wannan suran tana karantar da mulki mulki ne daki daki kala uku mulki na farko kisa take duk mutumin da bai musulunta ba za a kashe shi lokacin wayancin yaran da ainihin wane daga yanus ko shi daga yanus kawai ko ka bauta gunki ko a kashe ka to wannan an sauko an samu sassauci ba kisa amma dukiyanku za a kwace eh duk dukiyar kasar za a tattara a kwace na kuma na gida za a zo a kwace in abin kasa ya faru ba za a ba kowa ba amma ana zuwa nakun za a ga duk abu mai kyau za a kwace to shi wannan sarkin a wannan zamanin duk wani jirgin ruwa mai kyau yakan kwace to kuma wannan jirgin ruwa na wayannan miskinan ne jirgin ruwan nan kyakkyawan jirgi ne idan kadir ya bari lokacin kwace yayi ba za a bar su da shi ba su ko miskinai ne ana kwace jirgin nan za su shiga matsala me abin yi yace bari a fasa jirgin idan aka zo kwace sai a ce wannan jirgin mara kyau ne a bar musu dama kuma wani dan fulanki ne aka maza aka ce sun je sun maida shi sun gyara ba shi kenan ba to wannan shine hikiman faratu ana iba wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull sakinatin gasba bayan su akwai wani ko a gaba gare su kadan akwai wani ainihin mai mulki ya'khudhu kull sakinatin yana kwace dukkan wani jirgin ruwa kuma wannan kwacewan gasban yana yi da ainihin kwace ne ba wani haƙƙi ne wanda zaka biya ba da kwace yake kwacewa to shi yasa ya fasa saboda wannan jirgin nasu ya tsira
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
a nan da ya ce ya huzu kulla safinatin yana kwace dukkan jirgin ruwa to kaga in dukkan jirgin ruwan nan dole ka kaddara cewa salihatin mai kyau jirgin ruwan in ka ce duk jirgin ruwa har nasu ma kenan zai kwace abin da zai nuna ma jirgin ruwan mai kyau ake kwacewa saboda a cin yake faratu an aibaha na yi nufin in aibata jirgin kaga kenan ba a kwace mai aibi sai jirgi mai kyau ake kwacewa wamar gulamu amma yaro da ka gana kashe hikimar da yake ciki ko ko tawilin shi fakana abawahu mu'minaini shi wannan yaron iyayensa uwarsa da baban shi gaba ɗaya muminai ne mutanen kirki fakashina yace sai muka ji tsoron an yurhiqa ma qubyanan wa kufra wannan yaron kar ya je kallafa wa iyayen shi kangara da kuma kafirci saboda ka san kullum son da ko kuma wanda kake so zai iya sa ya bautar da kai ya sa ka wata hanya shi yaron nan Allah ya yi alkawarin kafiri ne abadan ba zai musulunta ba iyayensa kuma muminai ne kuma ga shi kyakkyawan yaro Allah ya jefa wa iyayen matukan son yaron to kuma shi sadir ya ce mun duba mun ga cewa wannan yaron idan ya tashi a kafiri zai tashi yana tashi a kafiri iyayen nan suna son shi shi kuma ba zai bar iyayensa din nan akan imanin nan ba zai iya sa su kangara da kafirci to shine tun yana yaron sai muka kashe shi aka kawar da shi saboda kar ya je ya bata ainihin wayannan iyayen nashi فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما sai Kadir ya ce faradina ka duba ainihin ladabi irin na bawa da ubangijin shi kaga a can wajen aibi sai ya ce faradtu an aibaha tunda wancan tsantsan aibi ne bata abu ne ya ce faradtu bai dangana wa ubangiji ba a nan kuma kaga akwai kisa a ciki kisa aya zahiri barna ne ko amma kuma akwai cewa a canza musu da mutanen kirki canzawa da mutanen kirki ai aiki ne na alkhairi to sai tare ta yake fa aradina ni na kashe yaran Allah kuma yayi nufin ya canza musu da ainihin mutumin kirki in muka je gaba ko wajen tsantsan aikin alkhairi sai yake fa arada rabbuka ubangijinka yayi nufin yaran su tashi ainihin su samu wannan kanzin nasu shine yace faradna sai muka yi nufin an yi baddila ma rabbu ma khairan ubangijinsu ya canza musu da mafi alkhairi minhu daga shi wannan yaron zakatan wajen tsarki da nagarta Allah ya canza musu shi wannan yaron dai Allah ya halice shi tun asali kafiri ne wanda ba zai imani ba har abada sai muka kashe shi saboda ubangiji ya canza musu da ainihin ubangiji su ya canza musu da yaro mutumin kirki mai tsoron Allah wa aqrabu ruhuma kuma wanda yake mafi kusanci wajen ainihin biyayya ga iyaye da tausayi ga iyaye ai an ce da annabi Musa yayi wa Kadir ainihin akatanta nafsan sai Kadir ya falle ainihin kafaɗan yaron ya yage naman sai gashi a jikin allon kafaɗa an rubuta kafirun la yuminu abadan a jikin allon kafaɗa saboda haka shi kadir Allah yana nuna mishi asiri ne na gaibi abin da bai faru ba sai Allah ya nuna mar abu kaza zai faru yanzu wannan sarki ai bai faru kwacen ba amma nuna mar wannan jirgin in ba a bata shi ba gaban kaɗan akwai sarkin da zai zo ya kwace jirage masu kyau bata shi shi wannan kaga abin a can allon faɗan ma a jikin ƙashi aka rubuta amma shi Allah ya marka shafi ya gani shi ko annabi Musa kaga yana aiki da zahiri ne ma shahidna illa bima alimna aha shine yace muka yi nufin ubangijin su ya canza musu da mafi alkhairi wajen ainihin tsarki sannan kuma mafi kusanci wajen tausayin iyaye da biyayya ga iyaye وأما الجدار فكان لغلاميه يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل العظيم ما لم تستطع عليه صبرا
Aha, ya ce wa amal jidaru, amma kuma garu da kaga mun zo mun samu zai faɗi mun ainihin ɗaga shi mun gyara, ya ce wannan garin fakana li gulamaini na wasu yara ne ƙanana ya ci maini marayu, fil madinati wanda suke cikin wannan birnin, kaga yanzu a nan da yake ainihin alkhairi ne yara marayu babansu mutumin kirki kaga duk gari ɗaya ne can da yake ainihin ahla qaryatin ai can sai ambaci wurin da wani dan karamin gari saboda marowata ba sa saukan baki ba sa bada abinci amma nan da yake ainihin mutanen kirki ne ai duk a cikin gari ɗaya ne amma sai yake fil madinati yace na wasu yara ne marayu fakana li gulamaini yatiman fil madinati fakana li gulamaini yatiman fil madinati wannan garin na wasu yara ne marayu a cikin wannan garin wa kana ta kanzun shi a karkashin wannan garin akwai wani taska na ainihin gulagulai da azurfa lahuma nasu wanda babansu musamman ya koye musu a wannan gurin wa kana abu masali kuma babansu mutumin kirki ne an ce shi baban nasu lokacin da ainihin rayuwa ta zo ƙarshe ga yaransu yara ne ƙanana ya duba a garin ya rasa wane ne amintacce wanda zai bar ainihin dukiyar nan har 'ya'yansa su girma samu sai ga shi bai amincewa kowa ba sai ya ɗauki wannan taskar sai ya ɗauki ainihin allo sai ya rubuta nasiha ya haɗa da wannan taskan sai ya tauna ƙarƙashin wannan garin sai ya binne ya ce ya Allah ga amana na baka ajiya idan ƴaƴana suka tashi Allah ka sada su da wannan ainihin amanar to da ya ba wa Allah amana shine shi kuma kabir wannan abu amana ne na Allah garin nan in ya rushe wannan abin ya bayyana za a kwashe an kwashe yaran nan ba za su samu ba shine gina shine yake fakara li gulamai ne yatimai ne wannan garin na wasu yara ne yatimai wanda suke marayu fil madinati a cikin wannan garin wa kana ta da kanzul lauma kuma ko wani taskan su a karkashin wannan ainihin garin wa kana abu ma saliya kuma baban su mutumin kirki ne kaga shi yasa malamai suke cewa kirkin uba yana ainihin shafan ‘ya'ya, kaga nan su ɗin abin da ya sa kai musu wannan saboda babansu mutumin kirki ne, kaga kenan kirkin uba dole yana shafan ‘ya'ya, shi ne ake cewa ma a zamanin ainihin mulkin Abbasiya akwai wani jikan Sayyidina Ali sai mulkin Abbasiya ka san daman tsama suke da Ahlul Baiti ya takura mar ya takura mar sai ya ce kai wai ni kam takura min da kake din nan lokacin da Khadiru ya gina wannan garin da har annabi Musa ya ce karbi lada ba zai karba miye dalilin gina wannan garin ya ce wa kana abu ma sali ya ce to ubansu ya fi ubana ne yace ni fa ubana sayyidina ali ne kakana manzon Allah kuma za ku wulakanta ni saboda haka ingancin uba yana ainihin naso a bisa ‘ya'ya, albarkan uba yana shafan ‘ya'ya, ka nan duk wannan abin da aka musu Allah ya ce kana abu masu aliha, saboda babansu mutumin kirki ne shi yasa aka yi musu wannan ainihin abin. Aha, fara da rabuka, ya ce sai Ubangijinka ya nufin an yabluga a shuddauma su wayannan yaran su isa ainihin karfinsu wa yastakrija kan zauma su fitar da wannan taskan nasu in ko ba gyara garin nan ba kaga haka ba zai faru ba shi yasa Allah ya mun ilhama yace a gyara garin nan na gyara kuma wayannan abubuwan duk sun faru ne rahmatan min rabbika rahama daga ubangijinka duk abubuwan nan da ya faru bata jirgin ruwan nan ai rama ne daga ubangijin ba bata ba za a kwace kashe yaron nan rama ne ga ubangiji ga iyayen shi in an bari zai je ya fitini iyayen ainihin gina garin nan rama ne ga ubangiji daga ubangiji wanda in ba a gina garin nan ba wannan dukiyar nasu ba za su samu ba kaga rahmatan min rabbika wannan rahama ne daga ubangijinka kuma fa'altu an amri Kadir ya ce duk wannan abubuwan da kaga na yi ban aikata a bisa umarnin kaina ba duka ilama ne daga Allah ni kaman alkalami ne wanda nake hannun ubangiji Allah ne yake umurta na da in yi wayannan abubuwan duka abubuwan nan Allah ne yake dama Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna zalika ta'wilu ma lam tasti ma lam tasti alayhi sabra yace to wannan abubuwan da na gaya ma shine fassara abin da ka kasa hakuri da shi alhamdulillah banda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi banda muka yi kure Allah ka gafarta mana insha Allah gobe kuma za mu shiga kissa na uku dama ainihin kissoshin guda uku ne su wayannan Yahudawa suka ce a tambayi manzon Allah wanda in ya sani ya faɗa annabcin shi ya tabbata in ya kasa faɗa ba annabi bane to mun karanta guda biyun a can baya sun tambayi ruhi Allah ya ce qul min amri rabbi sun tambayi al'amarin ainihin ashabul kafi labarin su ya zo cikakke to yanzu gobe za mu karanta labarin zulkarnaini wa yas'alunaka an zulkarnain shine labari na uku wanda kuma gaba ɗaya manzo Allah ya ba su labarin su filla filla a bisa karantarwa na alqur'ani Allah ya samu dace wanda muka yi daidai Allah ka bamu ladan shi wanda muka yi kuri Allah ka gafarta mana akwai mai tambaya Mhm. jerin bayan Allah masu daraja daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim sai annabi Musa ulul azumi guda biyar ne wanda sun fi kowa daraja a manzanni din ma manzannin Allah 313 sun fi kowa daraja a cikin su kuma akwai wararru guda biyar wanda Allah yake cewa wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wayannan biyar din sune ulul azmi sun fi kowa daraja to a cikin sun waye fi kowa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi ba sai annabi Ibrahim daga shi ba sai annabi Musa to annabi Musa shine na uku a daraja a halittan Allah alal itlaqi eh me tambaya Eh, yake me? Wannan kuma farkon halitta kenan. Annabi Adam farkon halitta ne. shine ainihin abul bashar shine uban halitta gaba daya me yasa ake cewa bani adam din dukkan mu ƴaƴan adamu ne amma ai haihuwa ba zai nuna ainihin fikon daraja ba nawa ne mutum zai haifi da dan ya zo shi uban ma ana sanin shi dalilin dan ne ba za ka ji ana cewa dan wani ne ka ji ana cewa baban wani ne zo yawa an ba ce baban wani ba za a gane shi ba saboda haka annabi adamu shine uban halitta gaba daya amma an zo daraja babu shi baka ji Allah ya ce walam walam ne walam yakul lahu azma ko yawa shi baya cikin ulul azmi annabi adam amma annabin Allah ne mursali ne sai dai baya jerin wa'annan ulul azmi guda biyar din walam najid lahu azma yake cewa ko yawa amma shine farkon halitta annabi adam kuma yana da maziya dama ainihin wai larabawa suna cewa almaziyatu la taktajil abdaliya bambanci maziya baya nuna fifiko ai in maziya zai nuna fifiko ya za a yi a ce wani wanda ba annabi ba a ce annabi Musa ya bai karatu a wajen shi ai kaga bambanci ne cewa Allah ya bashi ilimin da bai ba annabi Musa ba to amma kasancewan wannan kuma baya nuna fifiko baya nuna yafi annabi Musa din yawwa shine zancen zai canza layi ko ko wani mai tambaya ko mai addu'a to alhamdulillah abin da kuka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi mun da muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatocinmu na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan sharri da bala'i Allah ka rufa mana asiri Allah ka samu gawa da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani iyayenmu da malamanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya da sauran ƴan uwanmu da abokan arziki da Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu da rama wanda suke da rai Allah ka samu gawa da su lafiya mu rabu lafiya da mu da su gaba da Allah ka samu cika da imani marasa lahiyar mu na gida da na asibiti maza da mata yara da manya gaba ɗaya na jama'a musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya da wanyewa lafiya Allah ka samu goma da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani bukatocinmu na alkhairi da mu da dukkan wanda suke roƙon addu'a da wayanda suke mana alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ka biya mana bukatocinmu na alkhairi gaba daya Allah dukkan ainihin alkhairi da kake ba wa bayanka a wannan wata mun roke ka Allah ka ba mu dukkan sharri da bala'i Allah kare mu Allah ka kiyaye mu da dukkan abin da zai bata mana ainihin azumin mu ko ladan azumin mu ko ladan ainihin sauran ibadun mu gaba daya Allah kare mu da dukkan abin da zai bata mana duk abin da muka aikata na alkhairi Allah ka lillinka mana lada Allah ka taimake mu Allah ka sanya mu a cikin bayanka da kake yantawa a wannan wata Allah ka taimake mu ka samu gama lafiya Fatiha da ayatul kursi da salatul fatiha bismillah الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربنا يا خالق العوالمين هل بيننا وبين كل ظالمين واجز لكل من إلينا أحسن وجازي أن الجزاء الحسنة اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين